الحمد لله الذي حكم على خلقه بالفناء وتفرد وحده بالمد والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الفصل والقضاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الذي اختار جوار ربه على البقاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فيا أيها الإخوة ولما كان في رحيل الأتقياء والأولياء والدعاة والعلماء الحزن العظيم كان لا بد من الصبر والرضا وحمد الله تبارك وتعالى على ما قدر وقضى كيف لا والله سبحانه وتعالى أرحم بأوليائه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي متفق عليه عباد الله إن حكمة, إن حكمة الله تبارك وتعالى تامة وكاملة وقضاءه نافذ لا محالة قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم أيها المسلمون ففي مساء الأحد الماضية من اليوم الثامن عشر من شهر رجب لعام سبع وثلاثين بعد الأرب بعد الأرب بعد الأربعمائة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم فوجئت الأمة الإسلامية في هذه البلاد بفقد علم من أعلامها وحبر من أحبارها وإمام من أئمتها عاش في العلم والدعوة على منهج أهل السنة والجماعة بحق أيها المسلمون إن الشيخ عثمان الفاهوجي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة قد أجاب دعوة ربي ثم إنكم بعد ذلك لميتون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون فعن أي شيء نتحدث عن ورعه وزهده أم عن خلقه وتواضعه أم عن فضله وعلمه أو عن دعوته وإصلاحه نحسبه والله حسبه ولا نزكي على الله أحدا حتى وهو في شدة المرض وفي آخر أيامه بالدنيا كان ملازما للمسجد للعبادة والتدريس والفتوى وصلة الرحم فهكذا تكون الضحية إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا شيخ عثمان هوني لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون عباد الله كيف إذا كانت مصيبة الموت بالعلماء الصالحين المصلحين والدعاة المخلصين فإنا لله وإنا إليه راجعون لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا إنك ميت وإنهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين عباد الله وإنه مما يحمد الله تبارك وتعالى عليه أنه وفق هذا العالم الفذ إلى خير كثير وأثر عظيم فلئن مات العلامة الورع والفقيه المتواضع فها هم طلابه ولله المنة قد ملأوا الأقطار فلا علمه انتهى ولا صوته انقطع ولله الحمد والمنة على ذلك اللهم اغفر لنا ولشيخنا عثمان هوجي وللمسلمين اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك قد أقبل عليك فاغفر له اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك قد أقبل عليك فاغفر له اللهم إن هذا عبدك وابن أمتك قد أقبل عليك فاغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون أيها الأحبة فلقد رأينا في جنازة الشيخ رفعة الله تبارك وتعالى للعلماء كما قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات نعم والله إنها رفعة في الدنيا فكيف هي إذا في الآخرة إن شاء الله اللهم وكما رفعت هذا العالم في الدنيا اللهم فزده رفعة في الآخرة وجميع المسلمين أيها المسلمون جعل الله تعالى موت العلماء آية من آيات الله وجعله نقصا في الأرض قال تعالى أولم يروا أنا ننقص الأرض أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ومجاهد ننقصها من أطرافها موت علمائها وصلحائها وقال عطاء ننقصها من أطرافها ذهاب فقهائها وخيار أهلها وقال ابن عبد البر قول عطاء في تأويل الآية حسن جدا تلقاه عن العلم بالقبول ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزئه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ووقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع فقال خذوا العلم قبل أن يقبض أو يرفع فقال أعرابي يا رسول الله وكيف يرفع قال ألا إن ذهاب العلم ذهاب حملته قالها ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم أيها الإخوة فلو كان الميت يفترى لفديته بما لم تكن فيه النفوس تطيب حليم إذا الملحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب صبور على نوائب الدهر حمال لرزاياه صبور لطوارئه وبلاياه أنشبت المنية أظفارها منذ شهور وهي تأكل من لحمه ودمه والأوجاء المعلمة تقتاد جسده الطاهر وهو صابر محتسب يأتيه عواده والحزن يملأ أفئدتهم فيرون وجها متهلهلا الموت يدب تحت جلده وهو يبش في وجوه أحبابه وكلما سكنت عنه العوجاء قام إلى المسجد يعلم الناس أمور دينهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أموة yana daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke nuna mana na mu ɗauki lura da izina duk lokacin da ya zamanto Allah yana ɗauke mutanen duniya yana ɗauke mutane na gari a cikin duniya duk lokacin da aka ce duniya ba ta gari suke saura a cikin duniya lalatattu su Allah ke bari Allah yana ɗauke mana mutanen kwarai Allah yana ɗauke mana masu tsoron Allah Allah yana ɗauke mana mutanen da suke nagari to duk lokacin da al'umma muka samu kanmu cikin wannan hali to al'umma tana cikin tashin hankali idan ya zamanto manya ko waɗanda suke na kwarai a wajen Allah malamai na Allah su ne ke mutuwa amma ana barin duniya tsakanin mutane waɗanda suke kangararru waɗanda suke mutanen banza ba su da alkhairi a duniya balantana a lahira to ya zamanto al'umma muna cikin wani yanayi wanda yake yanayi wanda baya da alkhairi tabbas mutuwan bayan Allah na gari abu ne wanda yake sa zuciya cikin bakin ciki da damuwa abu ne wanda yake babu yanda za a yi kawai sai dai mu rungumi kaddara abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mana mu yi hakuri da abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara mana hannu biyu biyu domin Allah subhanahu wataala shi ya umarce mu da hakuri kuma Allah subhanahu wataala ya yi mu tausayin bayi duk wanda Allah ya dauke mana duk daraja tai da mutunci da yake da a gare mu da irin yadda muke gani yana da fada a wajen Allah wannan abin da ake bukata gari mu kawai mu yi hakuri duk abin da ya same mu a bisa doron ƙasa to Allah subhanahu wata'ala ya riga ya rubuta shi ba abin da zai faru a bisa doron ƙasa ko abin da zai faru a kawunan mu Allah subhanahu wata'ala illa face Allah subhanahu wata'ala ya san haka kuma ba abin da ke faruwa sai da zartarwar ubangiji subhanahu wata'ala idan naga mutum ya mutu lokacin shi ne ya riga ya yi idan kuma mutum ya zauna bai mutu ba to wallahi lokacin shi ne bai yi ba kuma mutuwa za ta ɗauke mu ɗaya bayan ɗaya a ranar lahadin nan da ta wuce Allah subhanahu wata'ala ya jarabce mu da ɗaukar wani malami daga cikin malamanmu a wannan gari wani bawan Allah na gari wani salihin bawa wani wanda mutane baki ɗaya suka mai shaida cewa mutumin ƙwarai ne wanda ake mai shaida cewa wannan bawan Allah mutum ne wanda yake bai ma kowa laifi ba bai zalunci kowa ba bai cuci kowa ba malami ne wanda rayuwa ta tun da ya tasa bai san kasuwa ba bai san shago a kasuwa ba bai san tara duniya ba abin da ya dame shi yaya za a iya karantar da al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya dame shi yaya za a iya dora al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa turba ta addini abin da ya dame shi yaya za a yaga ya agaza ma ɗaliban ilimi yaya za a yaga cewa duniya kowa ya dukufa wajen neman ilimi yaya za a yaga ɗalibin ilimi mai ƙaramin ƙarfi ya kama mashi ya aza shi bisa turba ta neman ilimi wannan bawan Allah ya yi wannan a rayuwa an gani wannan bawan Allah shi ne dattijo mai dattaku mutumin ƙwarai shi ne alfa Usman wanda muka yi sani da cewa alfa hauki wanda duk waɗanda suka sani suka san kofa gidan margayi alhaji alzuma kofa goma sha bakwai sun ga wani dattijo nan mai zamna yana karantarwa ba abin da yake tun asuba idan ya zamna wannan wuri ba zai tashi ba sai bayan sallar isha'i ya koma gida ba mai bashi dala ba mai mai albashi ba mai mai sadaka ba mai bai komai kuma bai nemi a bashi din ba kuma ba ya bukata haka in an baya ma a take yanke ya bayar wannan bawa Allah a ranar Lahadi Allah subhanahu wata'ala ya jarabce mu da rashin wannan bawan Allah wannan bawan Allah ya koma zuwa ga kiran ubangiji subhanahu wata'ala wanda titi ne wanda dama kowa yake jiran ya tsallaka wannan titi shinge ne wanda kowannen mu yake jiran wannan shinge sai ya tsallaka ya domin Allah subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta cewa babu ran da za ta mutuwa illa face lokacinta yayi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah idan lokaci yayi to walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha babu ran da Allah subhanahu wata'ala zai jinkirta mata wannan bawan Allah idan muka ce zamu bayani kan rayuwa kai abubuwan da zamu gani a rayuwa kai suna da yawa shin za mu bayani kan zuhudun wanga bawan Allah ne ko za mu bayani kan taka tsantsan din shi ko za mu bayani kan halayen shi da rishin girman kan shi da falalar shi da ilimin shi da irin yadda yake karantar da ɗaliban ilimi da irin yadda yake agaza ma marashi musamman ɗaliban ilimi musamman marayu musamman wadda mijinta ya mutu ya barta ko ko za mu magana kan ayyuka na alkhairi wanda wannan bawa an ya dasa a rayuwa ta wanda har yanzu muke cin gajiyar shi a wannan gari wannan bawa Allah hatta a cikin rashin lahiyar shi ta ajali wannan bawa Allah jama'a sun ganshi yana lazumta masallaci a ranar juma'a war haka wannan bawa Allah sallar juma'a da shi aka sallace ta a masjidin sahaba kaman a zo a shi malam yana sallah wadda take ita ce sallar juma'a ta karshe a rayuwar duniya wannan bawa Allah jama'a sun gani yana cikin tsananin rashin lahiya amma baya iya zamna a gida sai ya taso ya zo masallaci ya zamna ya karantar da ɗalibai ya sada zumunta masu bukata su zo su roƙe in akwai a basu in babu ya aika su wajen wani in babu ya ce a je a dawo haka wannan bawa Allah yake har Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwa lalle tabbas idanu za su zubar da hawaye game da rashin wannan bawan Allah zuciya tana tare da bakin ciki da damuwa kuma lalle tabbas game da rabuwa da wannan bawan Allah muna cikin bakin ciki da damuwa da takaici ya bar mana gibin da a yau ba mu ga wanda za a cike mana wannan gibin ba ya bar mana wata kafa ba mu san abin da Allah zai hukunta a nan gaba ba amma a yanzu daidai lokacin da muka ga hadari ya gangaro ake kokarin yin ruwan sama ba mu ga ruwan saman da za a yi su doki gurbin wanda wannan bawan Allah ya bar mana ba ta fuskar tausayi da jin kai da san mutane lalle tabbas ya ƴan uwa musiba mutuwa musiba ce babba musiba mutuwa tana zama babba lokacin da aka ce mutanen kwarai ne ke mutuwa lokacin da aka ce malamai na Allah masu karantar da al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun yi jiran albashi ba ko sun yi jiran wani sakamako daga wani idan ya zamanto waɗannan su ne ke barin duniya amma wannan ba matsala ba ce idan muka kalli mun rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi hakuri da a ce Allah yana barin wani dan wani da Allah bai dauki rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma kasancewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan ke nuna cewa kowa zai mutu ya bar duniya Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaka mayyitun wa innahum mayyituna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas zaka mutu su ma kahiran Allah ba zai bar su zama in gadin duniya za su mutu Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'alna li bashar min qablikal khuld ba mu taba samu wani dan adam ba wani mahaluki ya dawwama a duniya yadda kowa ya zo ya shude haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka shude haka waɗannan kahirai za su yi zamanin su su shude Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke maka fatan mutuwa afa in mitta fahumul khalidun shin yanzu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke maka fatar mutuwa idan ka mutu su za su zama ne su zama yan gadin duniya babu wanda zai zama ya zama dan gadin duniya ya yan uwa yana daga cikin abin da muke ma Allah godiya kuma muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alkhairan wannan bawa Allah wannan bawa Allah ya dasa alkhairai a rayuwa yana daga cikin alkhairan da yi wanda kuma shine wanda wannan bawa Allah yake alfahari da shi wannan bawa Allah ya dasa ɗaliban ilimi wanda a wannan gari namu kadai na maradi yanzu kusan samari da ke da kwai masu yawo a fagen sunna suna yin wa'azi suna fatakar da al'umma da karantar da al'umma a bisa ga manhajin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam galibin su zaka samu almajira wannan bawan Allah ne galibi zaka samu sun yi karatu a hannun wannan bawan Allah wannan ya ishe shi alkhairi akwai ɗaliban da shi ya ɗauke su ya kai su gane da hannun shi akwai ɗaliban da shi ya ɗauke su ya kai su kaza bayan kakka yi magana kan ɗalibai na nan cikin gari daga wancan unguwa ya kawo wannan makaranta daga wancan makaranta ya kawo wannan makaranta wannan bawa Allah ya yi wannan aiki alkhairi wanda rayuwa ta ainihin Allah subhanahu wata'ala ya albarkace ta wannan bawa Allah da Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwa ta muna ba Allah subhanahu wata'ala godiya ya ishe mu mu ma Allah godiya mu yi farin ciki ba mai kyakkyawan zato irin ɗumban al'ummar da muka ga ta halarci jana'izar wannan bawan Allah wannan ɗaukaka ce wadda Allah yake ɗaukaka ma'abuta ilimi wanda Allah yake cewa yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wannan bawa Allah Allah subhanahu wata'ala ya arzita da wannan wannan bawan Allah yana daga cikin mutuwar ire-iren su malamai na Allah aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma alama ce da ke nuna cewa Allah yana zari albarka a duniya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa awalam yarau anna na'atil arda nanqusuha min atrafiha sun yanzu mutane ba su ganin yadda Musa Allah muke zakke ma duniya nanqusuha min atrafiha muna tauye ta daga gehenta malamai suka ce tauye kasa daga gehenta shine ainihin mutuwar malamai da mutuwar mutane waɗanda suke mutane na gani kenan mutuwar malami kamar tauye ƙasa ce ake zari albarka ce Allah yake yi a duniya duk lokacin da aka ce masu daraja ke mutuwa malamai na Allah su ne ke mutuwa to wannan gari in ba a maye wani a gurbin waɗannan malaman ba to waɗannan al'umma ainihin al'umma ku tana cikin haɗari al'umma ku tana cikin rikici al'umma ku tana cikin ƙalubale wannan bawan Allah da Allah ya karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya nuna mana Allah ba zai tashi duniya ba sai Allah ya dauke ilimi a duniya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dauke ilimi a duniya shine Allah ya dauke malamai na Allah Allah ya kashe su sai ya zamanto a duniya a barta ga hannun jahilai a barta ga hannun mutanen banza fasikai waɗanda ba su da alkhairi a duniya ba da tana a lahira idan aka bar waɗannan mutane sai ya zamanto su za su ɗauki rigar malinta su sama kansu garan ko ba su da wani ilimi a duniya idan suka ɗauki rigar malinta suka sama kansu yanzu mutane sai su rike su sune malamai na Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo a masu tambaya ta addini sai su bace su batar da al'umma kenan mutuwar malami da tahiyar malami alama ce wannan da suke nuna cewa ainihin alama ce ta duniya ta kai wannan bawan Allah ya ƴan uwa yana cikin halin rashin lahiya yana cikin wani yanayi amma wannan bawan Allah ya nuna juriya ashe yana ban kwana da duniya duniya tana mai bayi-bayi lahira tana mai lale marhaban amma a daidai wannan lokacin wannan bawan Allah ba za ka gani a huskar shi ba zai jure da halin da yake ciki zai yi ainihin nuna jarumta tare da haka a ranar da wannan bawan Allah zai rasu a daidai mintocin da wannan bawan Allah zai rasu wannan bawan Allah bai taba nuna ma mutanen ya cewa ba yana cikin wani yanayi bai taba nuna cewa ba yana cikin wani hali yana bukatar agaji a haka wannan bawa Allah Allah subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwa ta wanda muke fatar Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci rayuwa ta kaɗan daga cikin ayyukan alkhairi wanda wannan bawan Allah yi wanda muke mai ainihin kyakkyawan zato ma shahidina illa bima alimna amma mun kafa hujja ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka huce da gawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai sahabbai suka ambaci alkhairi ga wannan gawa sai annabi ya ce wajabat wajabat wajabat ta wajaba gare shi ta wajaba gare shi ta wajaba gare shi ana hucewa daga kuma suka ambaci sharri a kanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat wajabat wajabat ta wajaba gare shi ta wajaba gare shi ta wajaba gare shi Umar bin Khattab Allah ya kara mare yarda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an huce da gawa an ambaci alkhairi kace ta wajaba manzo Allah ya ce ina nihin aljanna ta wajaba gare ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an huce da gawa aka ambaci sharri gare ta manzo Allah kace ta wajaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina nihin ainihin wata jahannama ta wajaba ga wannan mutuma sai annabi ya ce antum shuhada'ullahi alal ard antum shuhada'ullahi alal ard antum shuhada'ullahi alal ard ku ne ɗan shaidar Allah a bisa duran ƙasa ku ne ɗan shaidar Allah a bisa duran ƙasa ku ne ɗan shaidar Allah a bisa doron ƙasa ma'ana mu mutanen duniya idan muka ba da shaida akan mamaci to wannan shaida ita ce Allah ke aiki da ita wannan bawan Allah ba al'ummar da za ka ainihin tattaunawa da su kan rayuwa wannan bawan Allah sai ka ji sun maka yaban wannan bawan Allah daga ciki Sheikh Mala Abubakar Ibrahim yake cewa duk sufofin da musulunci yake bukata ga bawa musulmi da halaye wannan bawan Allah ya tattara su duk halaye na gari da siffofi da addinin musulunci yake bukata ga musulmi yace wannan bawan Allah ya haɗa su yace wannan bawan Allah aikin ya ko kuma maganganun ya ba taɓa saba ma ayyukan shi ba in yace Allah ya hana to sai ya bari in yace Allah ya ce ayi sai yayi yace maganganun ya ba taɓa saba ma ayyukan shi ba yace kuma kai ce alfahawi ya bar mu daidai lokacin da duniya take cikin rudani ya bar mu daidai lokacin da duniya take bukata bayan Allah na gari a daidai lokacin alfahaugi ya tafi ya bar mu ya bar duniya cikin rudani mala yana ishara kan cewa alfahaugi idan yana duniya suna daga cikin waɗanda Allah zai kalla ya tausaya ma al'umma duniya halin da take ciki saboda bayan Allah ne na gari wannan bawan Allah mutane sun mai shaida na gari na daga cikin shaida daga na gari da aka mai babban malamin mu da baban mu margayi malam maharaza Allah ya ji karrai Allah ya gafarta mai wasiyar da ya gabatar shine idan ya mutu ba ya san kowa mai wanka gawa sai wannan bawan Allah Alfa Usman Hausu wasiya har a ranar da za a mutuwa sai da yi wasiya ga 'ya'yan shi yace idan na mutu wanda nake sanya mana wanka shine Alfa Usman wanda ya nake sanya mana sallah shine Malam Yaqub in ba a samu Malam Yaqub ba to Alfa Hauji ya mana wanka kuma ya mana sallah wannan mutane ne waɗanda suke sa'annan shi suka nuna cewa ai mun ainihin mutumin bare ne mutum ne na gari wannan bawan Allah yana daga cikin alkhairan shi ɗalibai da yawa musamman a makarantar mufida shi ya ɗauko ɗalibai da yawa yasa a cikin makarantar mufida ni nan ina daga cikin shi yasa na karatu shi yasa ni karatu lokacin da na gama ina son in je Najeriya karatu in je Jos ana yi ta ka'atai ka'atai na zo na sai in na fake wajen ya na samu mafkafa yace mi kake so ta haya ko rishin ta ya nace ta ya ce ka sai an gama yayi di yadda za a yi har muka je muka dawo to dalibai da yawa shi ya karantar da su lokacin da muke wannan karatu na san ɗalibai da yawa wanda shi ya ɗauki ɗawainiyar karatunsa a tsawon shekara uku nan a aljihun shi wanda har wata rana ba mu samu damar zuwa hutu ba sai daga cikin ɗaliban wani ya aiko mai cewa baya da kuɗi wanda ya je amsa kuɗin yana zaune aka kawo ma malam kuɗi jika hamsin kashi ana kawo waɗannan kuɗi ya ce to Allah ya kawo amshi a kai ma ɗalibai ilimi su ci gaba da karatu wannan bawa Allah yana daga cikin alkhairan shi yana daga cikin alkhairan wannan bawan Allah duk abin da ya samu a duniya ɗayan biyu ne ko ya biya kuɗi ya tai umara ko ya aikin haji ko ya sai littafi inda kuɗin yake shiga kenan bai damu da ya gina gida ba bai damu da ya sa riga mai kyau ba bai damu da ya hau abin hawa mai kyau ba yana samun kuɗi yana iya asusu dan ya je ya umara ya dawo yana iya asusu dan ya je aikin haji ya dawo yana iya asusu dan ya sai littattafai shi yasa mafi girman kadara da mala ya mutu ya bari shine littattafai ya bar littattafai waɗanda ba muna nan muna jira mu ga ɗaliban shi ya za su yi da waɗannan littattafai yana daga cikin alkhairan wannan bawa Allah lokacin da ya zamanto a wani lokaci na mataki karatu da muke shi zai zo ya shiga aji aji ya samu ɗalibai ya ce ku ci gaba da haƙuri wanga lokacin yana hucewa ya samu malami ya ce malami ka ci gaba da haƙuri ɗalibi yaro sai an yi haƙuri da shi ya zo ya ba malami ƙarfin gwiwa ya zo ya ce ma yara su yi haƙuri haka wannan bawa Allah yake ya zo ya zamna cikin ɗalibai yara 'yan ƙanana 'yan sai ya zamna da ɗan lafami boda ɗin ya zamna ana karatu da shi tun ƙarhe takwas har sai ƙarhe sha biyu na rana ya koma gida ƙarhe uku mu hau karatu tare da shi sai ƙarhe biyar da rabi ko shidda mu tashi da shi haka wannan bawa Allah zai bai san mahaifin wannan yaron ba bai san gidansu ba ya zo ya ce malam ba ni da takalmi ya so mai takalmi ya bashi malam ba ni da kayi ya so mai malam ba ni da alƙalami ya so mai shi yasa duk wanda ya san rayuwa wannan bawa bawan Allah ta baya ba zai zo makarantar mufida ba sai ya zo da littattafai da alƙalma da takalmi a hannun ya cikin jaka daga wani ya zo baya da bika a ɗauka a baya wani baya da kai haka wannan bawan Allah ya gama rayuwa wannan bawan Allah mutum ne mai godiya ga Allah duk lokacin da ɗaliban shi suka kai mai ziyara musamman in ya ga ɗaliban da shi ne ya sa su a karatu shi ya karantar da su ya ga yanzu ga ya ƙarhin su ya kai sun shiga ɓangare na da'awa na kiran al'umma ya kan ma Allah godiya sai ce ni kam Allah subhanahu wata'ala ya riga ya cika mani guri na da nake jira dama guri bi gare ni in ga almajirai na ƙarhin su ya kai sun rike wannan addini guri na bi in ga na mutu na shiga aljanna ya Allah muna roƙonka yadda ka cika mai gurin nan naya na farko ya ga ga almajiran ya nan da ƴaƴan ya sun zamanto ƙarhin su ya kai suna da'awa sun rike sunna manzo Allah sallallahu alaihi suna kira zuwa gare ta ya Allah muna roƙonka ka cika mai burin ya nabi ka sada ya da aljanna wannan bawa Allah ya kasance daga cikin alkhairanya mutum ne duk inda yaga akwai marayi yana kokarin ya agaza ma wannan maraya inda ya ga cewa akwai wata mata da mijinta ya mutu ya barta inda manzo Allah ya kwadaitar da mu da taimaka ma jawaru yace asai alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah to wannan bawa Allah yana kokarin ainihin ya taimaka yana daga cikin alkhairan wannan bawa Allah duk lokacin da yake ya ga aiki alkhairi yakan kira waɗanda ke karkashin shi ko waɗanda yake san yana iya tirsasa cikin masu kuɗi ya ce akwai aiki alkhairi wuri kaza ka je kai kaza akwai aiki alkhairi wuri kaza ka je kai kaza wannan bawa Allah yana da wannan ainihin abubuwa wannan bawa Allah yana daga cikin alkhairan shi so da yawa waɗanda suke kalkashin shi ko almajiranya ko na kusa da shi za su hidda zakka a ce wannan bawan Allah an ba shi ya raba zakkan nan a cikin zakkan nan ba zai hidda makan ya dala ɗaya ba ko ya hidda ma iyalan ya dala ɗaya duka zai rabi ta idan aka ba zakkan ba za ta kwana ba envelope envelope zai litsigare ta mutane yau in ka zo ka gaida ya ga kana cikin mawuyacin hali ya riga ya rubuta sunanka yana ɗanka ya sai rubuta sunanka kana daga cikin waɗanda idan taimako za a fara agaza ma wannan bawan Allah yana daga ciki mu ba yau muke ba a yau in an bani zakka sai na ci na koshi sannan in nemi haƙarami da hatsaka take in ɗan gunsura musu amma wannan bawan Allah shi ba haka yake ba yana daga cikin alkhairan wannan bawan Allah ya ƴan uwa wanda mutum ne wanda yake kyautata zato ga mutane bai muna na zato ga mutane mutum ne mai kyauta ka zato kuma duk in ka zanna da shi ka yi hira ba ka jin ya ci naman wani dan uwan shi ko wani malami musamman malamai da ɗaliban ilimi za ka ji ya ce ma malam wani Allah ya saka mai da alkhairi malam wani Allah mai albarka ɗalibi wani Allah mai albarka ɗalibi wani Allah mai albarka wannan bawa Allah yana da nan kuma a matsayinka na ɗalibin ilimi mai neman ilimi idan ka zo wajen wannan bawa Allah za ka ga ainihin yana ƙara ma ƙarfin gwiwa ya nuna maka wanga aiki da kuke kakku damu da abin da kuka rasa na daudar duniya aikin annaba ne ku ci gaba da yi sakamakon ku yana aljanna kakku damu wani ya hai yana iya kira ma wasu daga cikin abokan ku waɗanda ya sa ku karatu tare ya ce kakka ga wani ya mallaki gida ya mallaki motoci ya ce ta iya yiwa alheran ya ne na lahira aka ba kai an ashe maka har lahira to wannan bawa Allah yana daga ciki yana daga ciki kuma mutum ne wanda yake ba da kasala ba da ragganci duk ainihin abin da yana iya zamna tun sahi hamma garba bai ci komi ba bai sha ruwa ba ba za ka ganin ya yana gyangyadi ko yana hamma ko ka ga alamar ya gaji wannan bawa Allah duk in ka huce ka ganin ya in ba ɗalibai ke karatu ba to za ka gan shi ya buɗe littafi yana karanta ko Qur'ani ko yana karatun mas'ala to wannan kaɗan daga cikin waɗannan alkhairai ne kuma sannan wannan bawan Allah ya taimaka ma 'ya'yan musulmi amma shi yanzu ya mutu bai bar ma 'ya'yan ya koda ainihin gida guda da za su shiga ba gidan da yake gida wani bawan Allah ne muna jira maga korai ɗiyan langi za a yi koko za a bar wasu koya za a yi wannan kalubale ne gare mu al'umma musulmi wannan bawan Allah wanda ya taimaka ma al'umma ya dasa alkhairai a garin nan ko a ƙasar nan wadda alkhairan ba su kirguwa muna jira maga kuma al'umma musulmi za su mai iyalan shi muna jira maga ya za mu tallafa ma iyalan shi shi kamin yayi ya tallafa ma iyalan wani kamin ya mutu ya tallafa ma 'ya'yan wani ya taimaka ma kannan wani ya taimaka ma jikokin wani mu yanzu kalubale ne gare mu zamu taimaka ma ilayya ko zamu kyale su zamu aga zamu koko a'a shikenan an zo an yi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku an tattara abinci kun cinye abincin ku kun tashi kun tahe ku yanzu ba wanda za ya zo ya lura bayan sati ɗaya sati biyu wata ɗaya ya zo ya sallama ya ga ilayya wani hali suke ciki suna buƙatar agaji suna buƙatar taimako kai ya za a yi a samu cikin waɗanda suka ci amfanin shi waɗanda ya dasa su a aikin alkhairi alkhairin da suke cin gajiyar shi har yau waye za ya nazara a'a ni a bani yaro guda in kula da shi a'a a bani yaro guda in kula da shi a'a mizan warewa na kuɗi na duk wata duk sati lokaci zuwa lokaci mu taimaka ma wannan bawan Allah Allah subhanahu wataala muke roƙo ya yahi ma wannan bawan Allah Allah subhanahu wataala ya yahi mai zanubanya Allah subhanahu wataala ya yahi mai kurakuranya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya yahi mai zanubanya Allahumma inna shaykha Usman fi zimmatika wa habli jiwarika faqih fitnatal qabri wa adhabin nar ya rabbal alamin Allahumma qih fitnatal qabri wa وعذاب النار وعذاب النار يا رب العالمين اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم اللهم فاغفر له وارحمه انك انت الغفور الرحيم اللهم تغمده برحمتك يا عزيز يا قهار اللهم تغمده برحمتك يا عزيز يا قهار اللهم اسكنه فسيح جنتك يا رب العالمين اللهم اسكنه فسيح جنتك يا رب العالمين اللهم اللهم امن عليه بمغفرتك ورضوانك يا حي يا قيوم اللهم اجزه عن امه الاسلام يا رب العالمين اللهم اجزه عن امه الإسلام خير ما جزيت عالما عن أمته اللهم جزه عن طلابه خير ما جزيت به عالما عن طلابه اللهم ارفع ذكره في أولين والآخرين اللهم ارفع ذكره في الأولين والآخرين اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم ارفع درجته في المهديين اللهم اجعل درجته في عليين اللهم اجعل درجته في عليين اللهم إنا نسألك له بوجهك الكريم اللهم إنا نسألك له بوجهك الكريم فردوسك الأعلى اللهم إنا إنا نسألك له بوجهك الكريم فردوسك الأعلى اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم